نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم
باب في سجود القرآن مم.
وسجود القرآن إحدى عشرة سجرة مم.
وهي الأز- وه- وهي العزائم ليس في المفصل منها شيء مم. باب في سجود القرآن wannan babi yana bayani dangane da guraren da ake yin sujada idan an karanta su a cikin alkur'ani نعم idan mai karatu yana cikin tilawa ko yana cikin takara ko yana cikin sallah ya zo hucewa ta waɗansu gurare daga cikin alƙur'ani to akwai waɗansu gurare wanda ake yin sujada saboda an karanta waɗannan guraren to shine malam ya ƙulla babi akan wato guraren da ake yin sujada a cikin nasu وسجود القرآن إحدى عشرة سجدة wato guraren da ake yin sujada guraren da ake yin sujada idan an karanta su a cikin alkur'ani ihda ashirata sajdatan wato gurare guda goma sha ɗaya ne gurin da idan aka faɗe shi ake yin sujada ake sunkuyawa a fada a tafi a yi sujada guri goma sha ɗaya ne نعم a malikiya نعم
wahiyar aza'im wato su ne waɗanda aka yi umarni ga bawan Allah lokacin da ya karanta su ya yi sujada a cikinsu a to waɗannan guda goma sha ɗaya idan muka ɗauka ga baki ɗayansu guda goma daga ciki malamai sun tafi akan cewa aza'im ne guda ɗaya ita ce wanda malamai suka yi saɓani a kai ta cikin suratu sad wato wa harrara ki an wa'ana ba waɗansu daga cikin malamai suka ce laisat min al'aza'im wanda wannan ita ce fatawa ta abdullahi ɗan abbas allah ta'ala ya ƙara yadda da shi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce inna ha laysat bil azima inna ma kanat taubatan min nabiyyin min anbiya illahi salawatullahi wa salamuhu alaihi an gane ko to amma waɗannan guda goman kamar yadda malamai suka tafi a kai shine ana yin sujada idan an karanta su wannan aza'im ne to ita kuma wannan ta cikin suratu dawud wannan sunna ne saboda yin koyi da annabin allah annabi dawud alaihi salatu wassalam za a yi ta an gane ko laisa fil mufassali minha shay'un malam ya ce laisa shay'un babu komai na sujada fil mufassal a cikin surorin da ake rarrabewa tsakankaninsu da basmala wato babu komai na sujada tun daga suratul hujurat hale zuwa ƙarshen nasi an gane ko to wannan magana ce ta al'imamu malik imamu darul hijira hujjatul umma Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa da rahama نعم shi ya tafi akan cewa ba a yin sujada a cikin suratun najmi hakanan ba a yin sujada a cikin suratul inshiqaq hakanan ba a yin sujada a cikin suratul alaq an gane ku wanda hadisin da al'imamu malik ya kafa hujja a kan shi kamar yadda al'imamu muhammadu bin muhammadu al-mukhtar a shaƙiɗi Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya yi bayani a kai hadithin ne wanda yake mai rauni la ta ƙumu bihil hujja wato abin da yake sananne shine ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi sujada a cikin suratun najm kamar yadda hadithin yake cikin sahihain hadithin abdullahi dan mas'ud Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi sannan kuma abu huraira ya karanta wato suratul inshiqaq a cikin sallar isha'i ya yi wa mutane sujada a cikinta wannan fi'ilun minas sahabi kenan an gane ko a sannan kuma ya tabbata ana yin sujada a cikin suratul alaq ƙarshenta to don haka idan mutum ya yi ba laifi Mm, ba laifi liwurudil adilla ala zalik saboda dalilai wanda suke bayani akan yin sujada a guraren idan mutum ya yi ba laifi saboda zai samu lada idan ya yi idan kuma bai yi ba hallo kuma ba za a ci ya ɗauki laifi ba ko da dukkaninsu waɗannan gabaki ɗayansu mutum ya tsallake bai yi su ba ba komai a kan shi na'am في ألف لام صاد عند قوله ويسبحونه وله يسجدون shi kenan to ta farko daga cikinsu ya ce fi alif lam sad ta farko cikin suratul a'raf ita ce alif lam sad wajen faɗar ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya ce wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun innal ladhina inda rabbik wato haƙiƙa bayin da suke wajen ubangiji wajen ubangijinka na mala'ik wato bayin Allah mala'ikai la yastakbiruna an ibadatihi ba sa yin girman kai game da bauta wa Allah tabaraka wa ta'ala ba sa yin girman kai ba sa tada karan hanci lan yastankifa almasihu an yakuna abdan lillahi walal mala'ikatul muqarrabun to bayin Allah mala'ikai ba sa yin girman kai game da bautar ubangiji ta'ala wa yusabbihunahu suna tsarkakewa ubangiji tabaraka wa ta'ala daga dukkan tawaya daga dukkan abin da bai dace da shi ba walahu yasjuduna kuma ga Allah subhanahu wa ta'ala ne kadai wato suke yin sujada to a wannan gurin ana yin sujada saboda umarnin da wato Allah subhanahu wa ta'ala ya akai kamar yadda zamu gani a gurare ya ayyuhal ladina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum wa fa'alu khaira la'allakum tuflihun an gane ku kalla la tudihu wasjud waqtarib da makamantansu daga cikin ayoyin da suke magana akan umarni akan yin sujada to wannan ayar a ciki zamu ga cewa Allah subhanahu wata'ala ya yabi ya yabi waɗanda suke yin sujada saboda shi kadai to don haka sai a yi sujada a gurin na'am
الأعراف وهو آخرها فمن كان في صلاة فإذا سجد قام وقرأ من الأنفال أو من غيرها ما تيسر عليه ثم توشيك.
ركع وسجد wa huwa akhiruha to wannan aya ita ce ƙarshen ayar da take cikin suratul a'raf نعم an gane ko نعم mutum yana karanta ta to ya zo- ya zo ƙarshen suratul a'raf sai dai ya shiga cikin wata sura ko kuma ya koma baya malam ya ce faman kana fi salatin dukkan wanda ya kasance a cikin sallah sallah ta farilla ce ko sallah ta nafila ce fa'iza sajada wato idan yi sulmiya ya tafi ya sujadanci wannan a sujadar da aka faɗa idan ya tafi ya sujadance ta shine fa'iza sajada ha idan ya sujadance ta ɗama sai ya tashi ya meƙe wa ƙara'a minal amfal sai ya karanta waɗansu ayoyi daga cikin suratul amfal sai ya karanta waɗansu ayoyi daga cikin suratul amfal ko aya biyar ko aya shida ko aya goma aw min ghairiha ko kuma ya karanta waɗansu ayoyi daga cikin wata sura ɗin ba suratul anfal ba ya karanta ma ta yassara alaihi abin da ya sawwaka a gare shi نعم thumma raka'a wa sajada sannan kuma sai ya sulmiya ya tafi ya yi ruku'u ya ɗago ya sulmiya ya tafi ya yi sujada a anan yana daga cikin wato fiƙihu na limani an ya kuna mulimman bi ahkamis salati ya zamanto ya san wato hukumce-hukumce na sallah ya zamanto yana da ilmam wato yana da cikakkiyar masaniya game da abin da ya shafi hukumce-hukumce na sallah kar ya zamanto limami ne amma kuma laisa faqihan walam yafqaha min amri salati illa shay'an yasiran an gane ko saboda anan idan a bayan waɗanda suke sallah a bayan nashi garada ne idan ya zo shi innal ladina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjuduna in a lokacin bai yi niyyar yin ruku'u ba ya ce sujada zai tafi idan ya ce allahu akbar to zai saka mutane cikin ruɗani waɗansu tafi sujada a wannan ruku'un a wannan karatun da ya yi waɗansu yi ruku'u waɗansu kuma su tsaya ƙiƙa ta yadda ya jefa mutane cikin ruɗani saboda wa khasatan in ya zamanto wara a mallam ya arif sujuda tilawa wato wara'ahu man lam ya'rif sujuda tilawa a bayan shi akwai waɗanda ba su san ba wato sujudu tilawa haka idan ya tafi sujada waɗansu ruku'u za su yi waɗansu kuma su tafi su bi shi kuma har dalilin haka ya janyo wani ɗan samun matsala tsakankanin shi da mamudin ce su su taba ganin sallar da aka tafi aka yi sujada kai tsaye ba ba ruku'u kuma su ce su yadda aka yi wajen sujada a wata raka a sujada ɗaya kaɗai aka yi kuma ya miƙe hallo yana miƙe ya dawo ya ruku'u din ya rikita lissahin abu ko kuma su ce da ya dawo da ya miƙe din bai karanta fatiha ba kawai aka je ya karanta wani guri diga da ya jeho mutane cikin ruɗani to don haka kafin ya yi in ya zamanto akwai irin waɗannan mutanen wanda ba su fahimci abin da kyau ba to sai ya tanatar da su to wannan raka'a ɗin da za mu yi ta a kusa da ƙarshe akwai gurin da ake yin sujada idan an karanta shi kenan lokacin da na tafi na ce allahu akbar ba ruku'u na tafi ba na tafi yin sujada kuma ina zuwa yin sujada za a yi sujada ce guda ɗaya idan aka yi wannan sujadar guda ɗaya idan aka meƙe za a ɗan karanta ayoyi kaɗan a gaba sai kuma a tafi a yi ruku'u ba wai raka'ar bace wata sabuwa a koma raka'a ce dai dukanta halin zuba a ƙare ba ana cikinta a gane ko saboda ya musu tafsili saboda su gane kala a jefa su cikin ruɗani na'am وفي الرعد عند قوله وظلالهم بالهدو ولا صال وفي الرعد sannan kuma guri na biyu a cikin alkur'ani shine cikin suratul ra'ad can cikin wa ma ubarri'u nafsi kenan karshe karshen ta wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala da yace wa zilaluhum bil huduwi wal asal wato ga Allah tabaraka wa ta'ala ne kadai waɗanda suke cikin sammai da waɗanda suke cikin ƙasai suke yin sujada wa zilaluhum bil huduwi wal asal ubangiji subhanahu wata'ala ya ce inuwoyin su waɗannan wato bayin na Allah waɗanda suke cikin sammai da waɗanda suke cikin ƙasai bil huduwi wal asal wato suna yin sujada suna risnawa su gaida ubangiji subhanahu wata'ala safiya da yamma da kowane lokaci na'am
وفي النحل يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وفي النحل wato guri na uku kwa a cikin suratun nahali wajen faɗar ubangiji tabaraka wa ta'ala da ya ce ya hafu na rabbahum wato su waɗannan mala'ikai na Allah waɗanda suke aikata abin da ubangiji ta'ala ya umarce su da su aikata shi ba sa saba umarni na Ubangiji, ya hafu na rabbahum suna jin tsoron Ubangijinsu, min fauƙihim daga samansu, wato suna jin tsoron Ubangijinsu wanda yake samansu. An gane ku? Wato wannan tana ɗaya daga cikin ayoyin da suke tabbatar da cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana sama. An gane? Shi ne ya hafu na rabbahum min fauƙihim. wato suna jin tsoron Ubangijinsu wanda yake sama da su. To, amma waɗansu daga cikin malamai sai suka fassara min fauqihim ma'ana musta'aliyan alaihim na'am wato suna jin tsoron ubangijinsu wanda ya ɗaukaka a kansu Mm.
an gane ko to amma ana nufin uluwu zat anan Mm.
wanda ya ɗaukaka a samansu ta hanyar cewa shi yana al'arshi shi kuma al'arshi yana can sama Mm-mm.
kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani a kai wa kana arshuhu alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wala in qulta innakum mab'uthuna min ba'd al-maut la yaqulanna alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin na'am Na'am. Suna jin tsoron Ubangijinsu min fauƙihim daga samansu, wa ya fa'aluna ma yi umarun sannan kuma suna aikata dukkan abin da aka umarce su da su aikata shi. Na'am.
وفي بني إسرائيل ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا Wa fi bani Isra'il guri na hudu cikin suratul Isra, ita ce suratu bani Isra'il, surar da ta- da ke- da take ɗauke da ƙissar wato ‘yan banu Isra'il, annabawan ‘yan banu Isra'il, ita ce suratul Isra.
Mm-mm.
Wajen faɗar Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya ce wa ya lil'azƙani ya bukun wa ya ziduhun khushu'a. wato yana bayani akan bayin Allah na gari idza tutla alaihim ayatul rahmani yakhruna lil azqani sujadan wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula Allah yace wa yakhruna lil azqan sannan kuma suna faduwa akan gababuwan akan hababuwansu allamu anan bi ma'ana ala saboda huruful jarri ya tanawa bani Mm.
wato wani yana hawa gurin wani an gane ku wa yakhruna alal azqan waɗansu daga cikin malamai kuma suka ce wannan lamu ɗin anan bi ma'anar ba wato wa yakhruna bil azqan wato suna faduwa da haɓaɓuwansu an gane ku Mm.
suna faduwa da haɓaɓuwansu ya bukuna halin kasancewarsu suna masu sheƙa kuka saboda sun ji ayoyi na ubangiji ta'ala karatun alƙur'ani ya ratsa jikinsu faɗakarwa ta shige su Mm.
wa yaziduhum khushu'an wa yaziduhum wato wannan faduwa da suke yi da kuma wannan kuka da suke sheƙawa yana ƙara musu risnawa yana ƙara musu kiyayewa dokoki na Allah yana ƙara musu tsoron Allah na'am وفي مريم إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا wa fi maryam wato guri na biyar a cikin suratu maryama wajen faɗar Allah subhanahu wa ta'ala da yayi wato bayan ya hakaito labarin annabawan shi annabi Musa annabi Isa a annabi Isa annabi Yaqub annabi Harun annabi Isma'il Mm.
kamar yadda duka ya yi bayani a kansu tun daga wadhukur fil kitabi Musa wadhukur fil kitabi Isma'il wadhukur fil kitabi Idris sai kuma ya ce ula'ikal ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin ya ce min zurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min zurriyyati Ibrahim wa Isra'il wa mimman hadaina wajtabaina Mm-mm.
sai Allah ce idza tutla alaihim ayatul rahman idan ana karanta musu ayoyi na ubangiji mai yawan rahama idan ana karanta musu ayoyi na ubangiji ta'ala kharru sujjadan suna faduwa halin kasancewarsu suna masu sujada wa bukiyan kuma suna masu sheka kuka na'am suna masu yin kuka na'am وفي الحج أولها Mm.
ومن يهين الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء shikenan wa fil hajji awwalaha wato sannan kuma guri na shida daga cikin guraren nan guda goma sha ɗaya Mm-mm.
shine cikin suratul hajji awwalaha imma ya zamanto mafa'ulun bihi ne wato li fi'lin muqaddar li fi'lin mahdhufin wato fil hajji iqra awwalaha wato a cikin suratul hajji wato ka karanta farkonta ko kuma a ƙasudu awwalaha wato ina nufin guri na farko ba wai can guri na ƙarshen ba saboda guri na ƙarshe wato akwai saɓani na malamai akan wato sujada a gurin na ƙarshe to shine awwalaha ma'ana aqsudu awwalaha ina nufin guri na farko ɗin daga cikin guraren guda biyu wanda aka ce ana yin sujada a ciki yana anan ya tabbatar mana da cewa wato fi suratul hajji sajidatun wahidatun an gane ko ba sajidata ni bace shine wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala da yace amma ina gani awwali hayyugo wa fil hajji na awwalu hago to shikenan lalle wannan wa fil hajji awwaliha to awwaliha shi kuma anan sai ya zamanto wato ma majrurun ne bil fa'i fi awwaliha an gane ko fi awwaliha wa fil hajji fi awwaliha to shikenan to wa fil hajji awwaluha to ya zama mai lirabi shi kuma nan to sai ya zama towa fil hajji a khabar ne na mubtada mu'akhar gane ko khabarun muqaddam alal mubtada il mu'akhar awwalul hajji saboda alha'u din nan damirun ya'udu ila al hajji gane ko annan shi kuma bangare ne na ka'ida ta abin da ya shafi wajen taƙadimi da ta'khiri shin zai iya yiwuwa da zamanto awwaluha da ke shine mubtada ya zamanto kuma damirin da zai kumsa zai koma zuwa ga khabar din an gane ko wannan shi ma malamai sun yi sabani akai malaman nahau gane idan aka leka cikin alfiya a wajen abin da ya shafi a mubtada da khabari da kuma yanda ala damir mustamilun ala damir la'iqin mustamila au kama kala lokacin yana bayani akan abin da ya shafi al-mawsula a ismul mawsul an gane ko wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim wato dukkan wanda Allah subhanahu wa ta'ala yayi watsi da shi dukkan wanda Allah ta'ala wato ya walakantar da shi ya yi watsi da lamarin shi ba wani wanda ya isa ya tattara wannan lamarin nashi ya daidaita mai shi dukkan wanda Allah ya wulakantar da shi to ba wani wanda ya isa ya mutunta shi ya sa mai riga ta arziki riga ta alhurma an gane to wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya hakaito haka bayan ya yi bayani akan wato yadda waɗansu daga cikin waɗansu daga cikin bayin Allah suke yi na bauta wa rana waɗansu tuburaru waɗansu waɗansu dabobi alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wash-shamsu wal qamar wan nujum wal jibalu wash-shajaru wad-dawabu wa kathirun minan nas sai ya ce kuma me وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم عند الامتحان يكرم الرجل او يهان an gane ko wannan wato misali ne wanda yake magana ce wanda take yaduwa a cikin larabawa an gane ko inda limtihan yukramu rajulu aw yuhan kamar yadda al'imamu al-hariri cikin littafin magama ya kawo ta dukkan wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya wulaƙantar da shi ya watsa mai ƙasa a fuska to ba wani wanda ya isa ya girmama shi ya mutunta shi ya sa mai riga ta rufin asiri inna Allah ya fa'alu ma ya sha'u haƙiƙa ubangiji subhanahu wa ta'ala yana aikata abin da yake so ba wani wanda ya isa ya mai karan tsaye ya ce don me ya aikata kaza ko don me bai aikata kaza ba na'am وفي الفرقان أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا wa fil furqan wato guri na bakwai shine cikin suratul furqan wajen faɗar Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce wa iza ƙila lahumus judulin rahman baluwamar rahman wato waɗannan mutane algungumai idan aka ce da su ku yi sujada rahman ga Ubangiji mai rahama baluwamar rahman suna cewa "Wa- menene ar-rahman menene ar-rahman a nasjuru lima ta'muruna yanzu za mu dinga yin sujada kawai ga abin da ka umarce mu mu yi sujada dan shi mu yi sujada dan shi wa zadahum nufura wato wannan umarni da ma'aiki alaihi salatu wassalamu yake ba su na yin sujada ga ubangiji tabaraka wa ta'ala yana ƙara musu taurin kai da gujewa gaskiya نعم ba sa ɗokan abin da ma'aiki alaihi salatu wassalamu yake faɗa musu نعم na'am وفي الهدهد الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم Mm. wa fil hudhud wato a guri na takwas shine cikin suratul hudhud surar da take ɗauke da kissa ta malan katutu Mm, Allah ji kansa an gane ko surar da take ɗauke da bayanin sa ita ce suratul naml an gane a a cikin suratul namli an yi bayani akan tururuwa an yi bayani akan alhudhud shi yasa waɗansu daga cikin malamai suke ce da ita suratul hudhud waɗansu suke ce da ita suratul naml saboda dama ita sura wato ana diba wata kissa ce a cikin surar sai a ambaci surar da wannan kissa din an gane ko wata faƙada tsaira faƙala maliya la'aral hudhuda amkana min al-ghaibi shi ne sai a ce da ita suratul hudhud kamar yadda suratul baqara wato wata kissa ce sananniya a cikin suratul baqara wanda aka yi bayani a kanta suratu ali imran hakanan inna allaha astafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imrana al'alamin suratun nisa'i wa yastaftunaka fin nisa ulillahu yuftikum fihinna suratul ma'ida an gane ku a wa idh qala allahu ya isa ibn maryama a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah kafin nan wato hawariyawa suka ce ya isa ibn maryama hal yastati'u rabbuka an yunazzila alaina ma'idatan minas sama' قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين ga suratul a'raf an gane ku ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون suratul anfal hakanan za ka ga wato a cikinta Allah subhanahu wa ta'ala ya bayani akan wato al'anfal din an gane ko haka bara'a waɗansu ce da ita suratu tauba waɗansu ce da ita suratu bara'a za mu ga cewa a cikinta ita ma akwai irin waɗannan ɗan abubuwan ga in suratu bara'a ne farkonta da shi aka buɗe a tauba a cikinta akwai wuraren da suke ɗauke da ma'anar tuba suratu yunus ba a zancen suratu hud suratu yusuf suratu ar-ra'd mun yi bayani a kai ala kulli halin dai wannan shine dalilin da yasa waɗansu ke ce da ita suratul hudhud waɗansu ce da ita suratul naml saboda kowanne daga ciki Allah ta'ala ya hakaito kissar shi a ciki na'am wajen faɗar Allah ta'ala da ya ce Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim Ubangiji subhanahu wa ta'ala babu wani abun bautawa bisa ga cancanta sai shi kadai shi ne Ubangijin al'arshi wanda yake mai girma Allah subhanahu wa ta'ala kenan. Na'am.
وفي ألف لاميم تنزيل Mm.
وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون وفي ألف لام ميم تنزيل wato a cikin suratu sajada shine farkon alif lamim tanzil kenan farkonta ne wannan wajen faɗar Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce wa sabbahu bi hamdi rabbihim wato inna ma yu'min bi ayatina alladhina idza zukkiru biha kharru sujjadan sani dai kadai waɗanda suke ba da gaskiya da ayoyinmu su ne waɗanda idan aka tunatar da su da ayoyin namu suke faɗuwa halin kasancewarsu suna masu sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim kuma suna yin tasbihi wato suna masu cuɗanyawa da yabon ubangijinsu suna masu subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi shine wa sabbahu bihamdi rabbihim suna masu yin tasbihi halin kasancewarsu suna masu cuɗanya wannan tasbihi da yabon ubangijinsu subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim wahum la yastakbirun wato su ba sa yin girman kai game da bautar Allah tabaraka wa ta'ala wannan shine guri na tara na'am wa fi sad wato cikin guri na goma kenan guri na goma na kusa da ƙarshe shine wajen faɗar Allah subhanahu wa ta'ala da yi a cikin suratu Dawud ko suratu Sad fastaghfara rabbah wato sai annabi Dawud alaihi salatu wassalamu ya nemi gafarar ubangijin shi kan abin da ya faru da shi abin da ya wakana da shi a baya na hukumci da ya yi wa kharra raki'an annabi Dawud alaihi salatu wassalamu ya faɗi halin kasancewar shi yana mai durkusau wa anaba yana mai mai da lamarin shi zuwa ga Allah annabi Dawud alaihi salatu wassalamu to wannan shine gurin da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce wannan bata daga cikin aza'in saboda ta kasance tuba ce ta wani annabi daga cikin annabawa na Allah don haka sai ya zamanto wato sunna ne yin ta ba dole ba ne na'am wakila inda qawlihi la zulfa wa husna ma'ab to ita dama an yi saɓani akan gurin da ake yin ta waɗansu daga cikin malamai suka ce inda ake faɗuwa a tafi a yi sujada shine wajen faɗar ubangiji ta'ala da ya ce wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'abi haƙiƙa annabi dawud alaihi salatu wassalam yana da kwai kusanci a wajenmu da kuma kyakkyawar makoma wato wannan gura ana ake yin aka ce wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'ab Allahu akbar to haka waɗansu daga cikin malamai suka ce ake an gane ko a waɗansu guraren za mu ga cewa yawanci inda muka yawaita yin sujadar shine a guri na farko wa harra raki'a sai a tsallake ta fa gafarna lahu dhalik an gane ku na'am shi ne guri na goma sha ɗaya wannan na'am fi hamim tanzilu wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun sai kuma guri na goma sha ɗaya wanda shi ne guri na ƙarshe ya ce wa fi hamim tanzil sai kuma a cikin suratu fusilat shine cikin suratu hamim tanzilun minar rahmanir rahim kitabun fussilat ayatu qur'anan arabiyyan ya qaumin ya'lamun wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala da yayi ya rufe wannan ayar yana magana akan cewa kadda ku kuskura ku yi sujada ga rana ko da wata saboda su ɗin suna ɗaya daga cikin ayoyi ne na Allah. Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wash-shamsu wal-qamar la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna ki Allah alladhi khalaqahunna wanda ya halitta su waɗannan halittu ga baki ɗaya wanda shine ya halitta rana shine ya halitta dare shine ya halitta rana shine ya halitta wata shine ya halitta yini to ku yi sujada ga ubangiji subhanahu wa ta'ala shi kadai in kuntum iyahu ta'buduna in har kun kasance shi kadai kuke bautawa in kuntum ta'budunahu wahdahu in har kun kasance kuna bauta mai shi kadai ne la tushrikuna bihi shay'an ba kwa hada bautar wani da shi in dai har da gaske ne to ku yi sujada dan shi kadai ba dan wani ba na'am ولا يسجد السجدة في التلاوة إلا على وضوء ويكبر لها ولا يسلم منها shikenan wala yasjudu sajada wato mutumin da yake cikin karatun alkur'ani bai dacewa ya faɗi ya yi sujadanci wata aya daga cikin ayoyin nan da muka karanta saboda ya karanta ta fit tilawati yana cikin karatun alkur'ani yana cikin tilawa ne ko yana cikin takara ne illa ala wudu'in face sai yana da alwala idan aka ce tilawa da larabci ba tana nufin ka rufe littafin ba ka raga karantawa tilawa daga tala ne ya tulu tilawatan wato karatu shine tilawa an gane ko wannan tilawa zai iya yiwuwa ya yi ta irin yadda muka ɗauke ta a tilawa wannan istilahin mu kenan da hausa in aka ce tilawa ta sha bambam da takara ko amma a larabci tilawa shine karatun allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi an gane ko tilawa kenan ana shine karatun alqur'ani to dukkan wanda yake cikin karatun alqur'ani to bai dacewa ya faɗi ya tafi ya sujadanci guri ɗaya daga cikin waɗannan guraren goma sha ɗaya da muka karanta illa ala wudu'in face sai in yana da alwalla sai in yana da alwalla wannan kuma shi ma hallo wani saɓani ne na malamai waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa ba dole ba ne sai kana da alwalla za ka tafi kai sujada khasatan al'imamu ahmad ibn hanbal da ɗalibinsa al'imamu shafi'i a da malaminsa al'imamu shafi'i wa yukabbiru laha sannan kuma idan zai tafi ya yi sujada ɗin yana yin kabbara laha saboda wato ita wannan sujudu tilawa ɗin shi ne ya sa waɗansu daga cikin malamai za ka ga wajen matashiyar maganar da suke yi kan abin da ya shafi sujudu tilawa suna ce mata sujudu tilawati salatun wato sujudu tilawati laha ahkamus salati kenan dan haka abin da ya shafi tsarki fuskantar alƙibla suturcewa al'aura duka ita ma tana da su to amma wannan saɓani ne na malamai an gane ko waɗansu suna ganin cewa laisa sharɗan alaman ya sujudu an ya kuna mutawaddi'an ba dole bane wanda zai wannan sujadar ya zamanto yana da alwallah yumkin an yi sujuda walau ala ghairi wudu'in zai iya yiwa yi sujada ko da baya da alwala saboda dalilai waɗanda suka dogara da su wanda waɗansu suna cikin sahihain waɗansu na wajen su sahihain wanda kuma yawanci sun tabbata an gane na'am wala yusallimu minha sannan kuma qadiyatu taslim bayan ya gama wannan sujadar idan ya dago zai ce assalamu alaikum wa rahmatullah zai ce assalamu alaikum wa rahmatullah ko ba zai ce ba shine malam yace idan yayi kabbaral ba zai ce assalamu alaikum din ba ba zai sallame daga gare ta ba to akwai waɗanda suke ganin cewa za a sallame din
وفي التكبير في الرفع منها ساعة وفي التكبير في الرفع منها ساعة malam yace sa'atun wato mutum yana da dama shine ya halitta a gare shi fitakbiri firrafi minha cikin yin kabbara wajen ɗagowa daga wannan sujada ɗin shin zai iya yi ko ba zai iya yi ba to wannan al'amur ilai wato al'amarin a hannun shi yake in ya ga zai yi ya yi in ya ga ba zai yi ba ya bari shine fi sa'atun wato abun yana da faɗi yana da yalwa imma an ya fa'ala wa imma an yatruka na'am وإن كبر فهو أحب إلينا وإذ فهو أحب فهو أحب إلينا ويسجدها من قرأها في الفريضة والنافلة malam yace wa in kabbara idan ya faɗi yayi sujadan nan idan zai dago idan yace Allahu akbar to fa huwa ahabbu ilaina to wannan shine mafi soyuwa zuwa gare mu mu jama'ar malikiya an gane ko na'am wa yasjuduha man qara'aha fil fariida wan nafila malam yace man qara'aha dukkan wanda ya karanta ayar da take ɗauke da sujada fil fariidati a cikin sallah ta farilla wan nafila da kuma sallah ta nafila yasjuduha yana faduwa ya sujadance ta an gane ko ba wajibi bane ba dole bane yin ta idan mutum ya karanta ta a cikin sallah in ya ga cewa za ta iya kawo mai saɓani da ruɗani ga mamun shi ba wajibi ba ne ya karanta ta haka ne idan ya zamanto irin mutum ne wanda ya ɗako sabkal alƙur'ani a cikin sallah irin a sallar azuhur da la'asar saboda gurin wato guri ne na hadaka matattara ce yana karanta sumuni-sumuni a kowace raka'a a kowace tsayuwa sallar magariba yana karanta rabin sumuni a kenan a raka'a bin duka yana sumuni guda sallar asubahi yana sumuni yana yana rubu-rubu a kowace tsayuwa to sai ya zamanto sallar azuhur ta kama shi a raka'a ta farko ya karanta kulla a mulkun nafsi na fa'an wala darrun illa ma sha Allah walau kuntu a alamul ghaiba lastakthartu min alkhair a raka'a ta biyu ya karanta inna waliyyi Allahu alladhi nazzala alkitab kaga idan ya zo gurin idan ya ce zai tafi yi sujada dama ɗayan biyu ne in ma dai ayar da take ɗauke da sujada ya karanta ta a bayyane don ma mu su sani wanda suke sallah a bayan shi masu karatu su san cewa eh lallai akwai sujada a nan kenan in ya tafi sujada ba za a fara mai subhanallahi subhanallahi ba an gane ko ko kuma ma ya karanta tan ba tare da ya tafi yayi sujada ba kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato ya tabbata a cikin sunan na abi dawud manzo Allah sallam wata rana ya karanta aya wanda take dauke da sujada kafin a zo ƙarshe wurin da za a tafi a yi sujada ɗin manzan Allah ya ga mutane din suna shishiryawa irin yadda dai kawai in kana karatu a sallah ka zo ka kana karanta wacce ne a bayyane wani tun kana fi mayu kaddibu ka za ga yana shirye-shirye an gane ko to he manzan Allah ya ga suna haka na sai ya ce ala risilukum ku yi a sannu sannun ku ba dole ba ce ya ce ba za a yi sujada ba amma saboda ya ga sun shirya za su yi sujada ya ce matafi a yi sujadar umar ɗan khattab allah ta'ala ya ƙara yadda da shi kamar yadda yake cikin sahihul bukhari ranar juma'a yana musu huɗuba ya karanta waɗansu ayoyi na cikin suratun nahal wanda a ciki ya haɗa da ya hafu na rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun sai ya faɗi yayi sujada a sati na gaba da ya kewayo waɗannan ayoyin da ya karanta su a wannan juma'ar a ta gaba ma sai ya amfani da dama shi ya karanta su saboda ya tabbatar musu da wani abu tabbatar musu da cewa ba dole ba ne yin sujadar ya ga har sun shishirya za su tafi su yi sujada ya ce ba wajibi ba ne a kan ya ce a wancan satin mu yi amma a yanzu ba za mu yi ba an gane ko to don haka ashe ba dole ba ne yi din in ka gayi din zai kawo rudani to yana da kyau ka kaɗagi da ya kawo rudanin gwanda ya ya wanzar maka da darajar ka da kimar ka da mutuncin ka idan jahilai eh kuma sai a sanar da su daga baya amma ya zama to ba a sanar da su ba aka yi ta to gabaki daya za ka warga da lissafi na'am ويسجدها من قرأها بعد الصبح ما لم يسفر malam yace man asali ma lam tasfarra shamsu malam yace man qara'aha ba'da subhi wato dukkan wanda ya karanta ayar da take ɗauke da sujada dukkan wanda ya karanta ayar da take ɗauke da sujada bayan sallar asubahi to ya ha yana faduwa ya yi sujada malam yusfir wato matukar gari bai fara battewa ba matukar hasken gari bai bayyana a fili karara ba wa ba'ad al-asr hakanan kuma dukkan wanda ya karanta ayar da take ɗauke da sujada bayan sallar la'asar to shi ma yana yin sujada malam tasfarra shamsu matukar rana wato bata fara fatsa-fatsa ba bata fara yin yala-yala ba bata fara masara-masara ba an gane ku so alhamdulillahi al'ilmu inda hu subhanahu wa ta'ala